نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين ها؟ ها؟ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين mala yake cewa ya ci gaba da cewa الثانية عشر نقوم شابيو أنها تواعدته بالسجن والصغار تاي متى wato barazana da za ta sa a ɗaure shi kuma ya wulaƙanta illam ya fa'al ma'amuru la yusjanan wa la yakunan min as-saghirin in bai yi abinda na sa shi ba to lalle za a kulle shi za a daure shi sannan kuma zai zama cikin kaskantattu wa hadha naw'u ikrah wannan wani nau'i ne na na tilsasawa idh huwa tahdidun tahdidun mimman yaghlibu ala adh-dhanni wuqu'u ma haddada bihi domin wannan barazana ce da ta fito daga bakin wanda a bisa ga karfan zato cewa zai iya yin abin da ya niya saboda babban mace ce ko mijinta mai babban matsayi ne a cikin kasar masar saboda haka abinda ta faɗa ɗin nan za ta yi to zai yiwu fa yajtami'u da'i shahwati wa da'i salamati min dhiqi sijni was saghar saboda haka abu biyu sai suka ƙara haɗewa annabi yusuf alaihi salam anan shine ga wato bukata ta sha'awa ta ɗa namiji sannan kuma ga ƙoƙarin ya kubutar da kansa daga kuncin kurkuku da kuma wulakanci sauraka amma duk da haka Allah subhanahu wata'ala ya tsare shi ya kare shi الثالث عشر نقوم شاؤكو أن الزوج لم يظهر منه لم يظهر منه من الغيرة والنخوة ما يفرق به بينهما ألوك تشندا ya samu ya kubuce bayan ta kira shi ta rufe kofa ta gaya masa abin da ke neman sa da shi wa ghallaqat al abwab wa qalat hay talaqqa ma'aza Allah a wani lokaci ya samu ya kubuto ya gudu yana zuwa ita kuma ta biyo bayan sa ta binciki rigarsa ta baya sai ta yage tana bude kofa sai ga mai gidanta a bakin kofa fa alfa ya sayyida haladal bab sai gashi sun yi kicibis da mai gidan a bakin kofa tana bin sa yana tserewa ita kuma tana fusgar rigar ta baya qalat ma jazaa'u man arada bi ahlika su'an illa an yusjana aw azabun alim ce menene sakamakon wanda zai nemi iyalinka da mummunan abu in ba a je a rufe shi ba ko kuma a gana masa azaba mai tsanani mai radadi a lokacin annabi yusuf alaihi salam ce to ai ita ta ta neme ni ya rawadatni an nafsi to a lokacin kaga Allah subhanahu wataala ce wa shahida shahidun min ahliha kana qamisuhu qudda min qablin fa sadaqatuhu min al-kadhib in kana qamisuhu qudda min dubrin fa kadhabat wa huwa min as-sadiqin a duba a gari gasa in ta gaba ta yage to ita ke da gaskiya ƙarya yake shi ya neme ta ma'ana shi yake tahowa ita tana kokarin fincike kanta zaka ta yi wuta yaga masa riga ta gaba amma in ta baya ta yaki to shi yake da gaskiya ita ƙarya take yi ma'ana shi ke kokarin kubutewa ya gudu tana fusgo shi ta baya falamma ra'a qamisa qudda min duburin qala hadha min kaydi kunna inna kayda kunna azim yayin da yaga rigar ta baya ta yage sai ya fahimci ita ce ke ƙarya shine mai gaskiya ya ce to wannan shirin ku ne makircin ku ne ku mata lalle makircin kuna da girma in ji shi mijinta to a nan mai kamata yi shi da ya fusata ya fusata ya ɗautsa tsauran mataki inda mai zuciya ne ma a lokacin ya dankara mata saki uku fikirinsu in sake ganin ki a kofar gidan nan ko inuwarki tumiyar banza kaza kaza ya faɗa mata da to amma sai kawai wani sololo da shi sai cewa yusufu a an haza yusufu ka kawar da kai ka manta da wannan abu ka kawar da kanka ke kuma wastaghfiri li dhanbiki innaki kunti min al-khati'in ki nemi Allah ya gafarta miki zunubin ki lalle ki kuskure shikenan magana ta tsaya anan to kaga idan da a ce mutumin banza ne ta gamu da shi ai kaga ya samu karfin gwiwa ashe ma mijin nata ba wani damuwa zai ba din nake ta wannan abu dan kaga ya ce innahu rabbi ahsana maswaya innahu la la la yuflihu adh-dhalimun cewa mai gidana ya kyautata mu ni kuma in zalunce shi wannan ba zai ba zai bin kyau ba wanda ya kyautata maka kai kuma ka muna na masa wannan abu ba zai kyau ba ce ba zai yiwu ba to in ya ga yadda mai gidan nata ya nuna shi ma ba wani abu bane mai tsada masa irin su suna nan yawa wallahi muna da su yawa waɗanda ba su kishin matan su ko kaɗan ko kaɗan wanda ba ƙaramin laifi bane a musulunci har ta kai annabi ke cewa la yadkhulul jannata dayyus mutumin da bai nuna kishin matarsa bai shiga aljanna ganta cikin wata shiga mummuna mara kyau ganta tsakiyar maza tana tikar rawa amma wanda duk bai zai tashi masu hankali ba to wannan annabi ce bai shiga aljanna to shine malam yace musamman ma kuma annal zawja lam yuzhir minhu lam yadhhar minhu min al-ghayrati wan-naqwati ma yufarriqu bihi bainaha bai ga wani abu ya bayyana tare da mijin ba na kishi da na wato shi na miji ne yana son yana tare da mata yana son matarsa abinda zai sa har shi annabi Yusuf alaihi salam ya ce ba wato har ita ta rabu da shi shi ba ya rabu da ita abinda zai raba tsakanin su wa yub'idu kullam minhuma an sahibihi abinda zai iya raba wato nesanta wato su nesanci junan su bal kana ghayata ma qabalahuma bihi an kala karshen karshen abin da ya fuskance su da shi cewa yayi cewa Yusuf yayi a'rid an hadha ka kawar da kanka daga wannan al'amari walil mar'a ita kuma yace mata wastaghfiri li dhanbiki ki nemi gafarar laifinki innaki kunti min al-khati'in lalle kin tabbata cikin masu kuskure fala yace wa shiddatul ghayrati fi ar-rajuli min aqwa al-mawani' tsananin kishin miji ko namiji yana ɗaya daga cikin mafi ƙarfin abin da zai hana mutum a wato aukawa aukawa matarsa wa hadha lam yazhar minhu ghayra amma shi wannan ba a ga wata abu na kishi tare da shi ba to mala yace wa wa ma'a hadhihi dawa'i kulliha tare da waɗannan abubuwan da za su ja hankali duka fa athara mardatallahi wa khawfahu annabi yusuf alaihi salam sai ya zaɓi yardar Allah ya fifita tsoron Allah wa hamalahu hubbuhu lillahi ala an ikhtara sijin ala zina san shi da Allah san da yake wa Allah har ya sa shi ya zaɓi kurkuku zaman kurkuku akan akan zina فقال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه يا أبنجي na. na fi son zama a kurkuku fiye da abin nan da suke kira na gare shi wa alima annahu la yutiqu sarfa zalika an nafsihi ya san cewa ba zai iya kawar wa kansa wannan kitififi da makirci da suke kulla masa ba wa anna rabbahu ta'ala in lam ya'simhu wa yasrifu anhu saba ilayhinna bi tab'ihi ya san cewa idan ubangijinsa bai tsare shi ba ya katange shi ya kare shi ya kawar da shi daga abin da wasu ya sirifu anhu ya kawar da shi daga wannan abu saba ilahin da zai karkata gare su bi tab'ihi da ɗabi'arsa ta shi ɗan adam ne namiji wa kana min jahilin sai ya tabbata kuma cikin jahilai wanda ba su san Allah ba wa hadha min kamali ma'rifatihi بربه وبنفسه to wannan yana cikin kamalar saninsa da ubangijinsa da kuma sanin shi waye ya san Allah subhanahu wata'ala mai iya komai ne a kuma ya san shi a matsayin shi na mutum mai rauni ne Allah ya ji addu'arsa ya ce kazalika linasrifa anhu su'a wal fahsha innahu kana min ibadina al-mukhlasin hakanan Allah ce dan mu kawar masa da asu mummunan aiki da alfasha domin ya kasance daga cikin bayanmu waɗanda aka tsarkake su wato ubangiji subhanahu wata'ala ya ba su ikhlasi to malai ce wa fi hadhihi alqissati min al'ibar wal fawaid wal hikami ma yazidu ala alf fa'ida ce kissar annabi yusuf alayhi salam tana cike da izina da fa'idoji da hikimomi wadda inda za a tattara su guri guda sun ɗara dubu la'allana in waffaqa Allahu an nufridaha fi musannafin mustaqil malai ce watakila in Allah ya ba mu dace mu iya rubuta littafi mai cin gashin kansa akan waɗannan to kuma ba mu ga wani littafi da ya rubuta akan wannan ba wa kuma wata ishara ko wani nuni a cikin littafai cewa akwai wani littafin mai suna ko mai ɗauke da wannan ba a wannan ta sa wanda daga cikin malaman wasu daga cikin malaman jordan Muhammad Muhammad Musa Nasr da kuma Salimul Hilali suka yi rubuta wani littafi Ithaful Ilf bi fawaida ko bi alfi fawaid ne wa nayif min surati Yusuf alaihi salam suka tattara fa'idoji dubu da wani abu daga wannan sura suka rubuta littafi guda saboda wannan magana ta Ibn Taymiyyah a ta Ibn Qayyim suka ga wannan magana ta suka ce to bara su gwada suka tattara abin da Allah subhanahu wataala ya musu fatahi da shi
فصل والطائفة الثانية الذين حكى عنهم الإشك هم اللوطية كما قال تعالى وجاء أهل المدينة يستبشرون قال إن هؤلاء ضيفي فلا تفتحون واتقوا الله ولا تخزون قالوا أولم ننهك عن العالمين قال هؤلاء بناتي إن كنتم فائلين لأمرك إنهم لفي سكرتهم يأمهون فهذه الأمة أشكت فحكاه سبحانه عن طائفتين إشك أشك كل منهما ما حرم عليه من السور ولم يبال بما في إشكه من الضرر وهذا داء أعيا الأطباء دواؤه وعز عليهم شفاؤه وهو والله الداء الغضال والسم الكتان الذي ما عليك بكلب إلا وأز على الورى خلاصه من إساره ولش تعلت ناره في مهجة إلا وصعب على الخلق تقليصها من ناره وهو أقسام فإنه تارة يكون كفرا لمن اتخذ معشوقه ندا يحبه كما يحب الله فكيف إذا كانت محبته أعظم من محبة الله في قلبه فهذا إشك لا يكفر لصاحبه فإنه من أعظم الشرك والله لا يكفر أن يشرك به وإنما يغفر بالتوبة الماهية وعلاقة هذا الإشك الشركي الكفري وعلامة هذا الإشك الشركي الكفري أن يقدم الآشك رضا, رضا معشوقه على رضا ربه وإذا تعارض عنده حق معشوقه وحظه وحق ربه وطاعته قدم حق معشوقه على حق ربه وآثر رضاه على رضاه وبذل له أنفس ما يقدر عليه وبذل لربه إن بذل أردأ ما عنده واستفرغ وسعه في مرضاة معشوقه وطاعته والتقرب إليه وجعل لربه إن أعطاه الفضلة التي تفضل عن معشوقه من إساءته فتأمل حال أكثر أشياك الصور هل تجدها مطابقة لذلك ثم ضع حالهم في كفة وتوحيدهم وإيمانهم في كفة وزن وزنا يرضي الله ورسوله ويطابق العدل وربما سرح العاشق منهم بأن وصل معشوقه أحب إليه من توحيد ربه كما قال العاشق الخبير يترشفن من فمي رشفات هن أحلى فيه من التوحيد وكما سرح الخبيث الآخر أن وصل معشوقه أشفع إليه من رحمة ربه فإياذا بك اللهم من هذا الخذلان فقال وصلك أشهى إلى فؤادي من رحمة الخالق الجليل ولا ريب أن هذا الإشك من أعظم الشرك وكثير من الأشاك يصرح بأنه لم يبقى في قلبه موضع لغير معشوقه البتة بل كده ملك معشوقه عليه قلبه كله فصار عبدا محضا من كل وجه لمعشوقه فقد رضي هذا من عبودية الخالق جل جلاله بعبودية مخلوق مثله فإن العبودية هي كمال الحب والخضوع وهذا قد استفرغ قوة حبه وخضوعه وذله لمعشوقه فقد أعطاه حقيقة العبودية ولا نسبة بين مفسدة هذا الأمر العظيم ومفسدة الفاحشة فإن تلك ذنب كبير لفائله حكم أمثاله ومفسدة هذا الإشك مفسدة الشرك وكان بعض الشيوخ من العارفين يقول لأن, لأن ابتلي بالفاحشة مع تلك الصورة أحب إلي من أن ابتلي أن ابتلي نعم نعم لأن ابتلى بالفاحشة مع تلك السورة أحب إلي من أن أبتلى فيها بإشك يتعبد لها قلبي ويشغله عن الله
a waccan aya Allah subhanahu wata'ala yana cewa kazalika linasrifa anhu su'a wal fahsha innahu min ibadina al-mukhlasin babu kana mala yace wa ta'ifatu thaniya allati haka anha al-ishq hum al-lutiyya wato bangaren mutane na biyu waɗanda Allah ya bada labarin su da tsananin su da bege da ya cika zuciyarsu har suka kai ga shiga hurumin ubangiji da sabawa Allah su ne mutanen annabi lutu masu neman maza kama kala ta'ala kamar yadda Allah subhanahu wata'ala ya ba mu labarin su inda Allah subhanahu wata'ala yake faɗa a cikin suratul hijr waje ahlul madinati yastabshirun bayan zuwan mala'iku da Allah subhanahu wata'ala ya aiko su domin su halaka mutanen annabi lut su halaka mutanen annabi lut saboda bayan sun bijirewa kiransa sun kuma ƙara zaƙewa a cikin saban Allah duk wa'azin da annabi lut ya yi ta musu bai musu amfani ba Allah ya aiko mala'iku domin su yi wannan to lokacin da suka zo suka suka ba ya karɓi bakuncin su sai su kuma waɗannan suka taho cikin sauri waje a kawo yuhra'una ilai wa min qablu kanu ya'maluna sayyi'at suka zo cikin gaggawa da gudu wato sun ga abin da suke nema yastabshirun suna yi wa junansu wato suna farin ciki suna cike da farin ciki qala ha inna haula'i dhayfi fala tafdhun yace haula'i dhayfi fala tafdhun yace waɗannan baki na ne baki na ne kada ku kunyata ni wattaqullaha wala takhzun ku kiyaye Allah ku kiyaye shi kada ku kunyata ni kada ku wulakanta ni kada ku tozarta ni gaban bakina kada ku yi wannan qalu awalam nanhaka anil alamin shi ba mun hana ka karbar baki ba ba mun hana ka ba dan menene ka kijin maganar mu qala haula ibanati in kuntum fa'ilin ga ƴaƴana nan mata ku aura mana in har abin da kuke nema kenan Allah ce la'amruka innahum lafi sakratihim ya'mahun wannan magana tashi duk bata yi amfani ba alqal alimta ma lana fi banatika min haqq wa innaka la ta'lamu ma nurid ka sani ba ma da wata bukatar yayanka ka san me muke so ka san me muke so sauraka a wannan lokaci ba shi da yadda zai iya shi ne Allah yake rantsuwa ce la'amruka na rantsuwa da rayuwarka ya kai ma'aiki innahum lafi sakratihim ya'mahun lalle su suna cikin wato maga suna cikin mayansu suna magagi suna dimuwa a cikin mayansu menene mayan shine wani tsananin wato ƙaunar neman maza da ta cika musu zuciya ta zanto kamar mashayi ne ya cika cikinsa ya tatil da abin sha sauraka abige suke ba su san me ma suke yi ba fahadihi ashiqat ce waɗannan jama'a su ma haka suka nuna tsananin san su fahakahu subhanahu an ta'ifatayn ishqa kullin minhuma ma hurrima alayhi min as-suwar sai Allah ya ba mu labarin tsananin ƙauna da soyayyar da ya shiga cikin waɗannan ɓangarori biyu duka na mutane na abin da Allah ya haramta musu na waɗannan surori wato waccan mata da nabi yusuf su kuma waɗannan da maza walam yi bani bi ma fi ishkihi min darar amma ba su damu da irin abin da waɗannan soyayyar tasu ta kunsa ba na cuta da cutar da kai وهذا داء أعيا الأطباء دواؤه yace to wannan cuta ce cuta ce wadda likitoci suka kasa gano kanta ballantana maganinta wa azza alaihim shifa'u suka kasa wato gane yadda za su ba da waraka ga wanda ya kamu da wannan cuta wannan a wannan gaba tana ishara zuwa ga sunan littafin adda'u waddawa sai ce adda'u waddawa ko kuma aljawabul kafi liman sa'ala an ad-dawa'i shafi wa huwa la'amruka ad-da'u al-udhal tinaran tsi la'amrullah na rantsi da Allah wannan cuta cuta ce mai wahalar magani shi ad-da'u al-udhal ta cuta mai wahalar magani take wahalar da likitoci وسم القتال اتسدفي من كسا نندنا الذي ما علق بقلب إلا وعز على الورى استنقاذه من إساره شوشد إذن ترقى تسرق فزوتيا rai wahala mutane su iya kubutar da wannan zuciyar daga hukumin wannan cuta daga dabaibayin da za ta sa ta ciki ولا اشتعلت ناره في مهجة إلا وصعب على الخلق تخليص تخليصها من ناره kuma wuta ce da idan ta riga ta kama zuciya to zai yi wahala samu wanda zai iya ceto wannan zuciyar daga wannan wutar wa huwa aqsam wannan cuta kala kala ce kashi kashi ce fa innahu taratan yakunu kufran wannan cutar ta tsananin ƙauna da soyayya wani lokaci takan zama kafirci ita ce mafi muni kaman ittakhadha ma'shuqahu niddan yuhibbuhu kama yuhibbu Allah kamar wanda zai rike abin da yake bege yake ƙauna yake so kishiya ga Allah rike shi a matsayin kishiya ga Allah yana son shi kamar da yake son Allah fa kaifa idza kanat mahabbatuhu a'zama min mahabbati Allah fi qalbihi idan ya zanto yana son shi kamar yadda yake son son kamar yadda yake son Allah ya zanto kafirci ne to ina kuma ga ya zanto son shi yafi ma son da yake wa Allah wato ko wanda zai daidaita son abin da yake so da son Allah ya kafirta to ina kuma ga wanda zai fifita abin da yake so akan son Allah fa hadha ishqul la yughfaru li sahibihi wannan begen wannan tsananin kaunar wannan tsananin san abu ne da ba za a taba yafewa ba za a taba gafara ga mai yinsa ba domin san shi ya kai shi ga shirka ya kai shi ga yin shirka da Allah shirka kuwa Allah baya gafarta ta inna Allah la yaghfiru an yushraka bih fa innahu min a'zami shirki saboda wannan yana daga manya manyan shirkoki والله لا يغفر أن يشرك به ألا كبايا غافر أي شركة دشي وإنما يغفر بالتوبة الماحية إتا واتو إتا شركة توبة شي كوي تكي كنكريتا واتو متين يتوبة ya daina abin da yake ya watsar da shi shine sai Allah ya karbi tubansa ya yafe masa ya ya gafarta masa abin da ya wuce amma kawai ya yi istighfari ba tare da ya watsar da abin ya tuba ba wannan Allah ba ba zai karbi gafararsa ba zai masa gafara ba wa alamatu hadha al-ishq al-shirki al-kufri to mai alamar wannan tsananin bege na shirka na kafirci mai alamar sa mala yace an yuqaddima al-ashiqu rida ma'shuqihi ala rida rabbih mai tsananin soyayya din nan ya gabatar da wato yardar masoyinsa akan yardar Allah wato ya nemi aikata abinda masoyinsa zai yarda da shi ba ya aikata abinda Allah ya yarda da shi ba zai yarda ya bata ya wato ya ya ya fusata ubangiji dan ya samu yardar wanda yake so وإذا تعارض عنده حق معشوقه وحظه وحظه وحق ربه وطاعته قدم حق معشوقه على حق ربه إذن كما ga haƙƙin wanda yake so da kasan wanda yake so ya ci karo da haƙƙin Allah da kasan Ubangiji haƙƙin Allah da da'ar Ubangiji to sai ya zaɓi haƙƙin wanda yake so ya gabatar ya gabatar akan akan akan akan akan na ubangiji wato da za a samu wani abu wanda yake haƙƙin a wani abu ne na wanda shi shi wanda yake so yake bukata a wajensa ga kuma wannan abu Allah yake so kuma zai yi su haɗu ba yayi wannan yayi wannan to sai fasa na Allah din yayi na wancan qalu hadha lillahi bi za'mihim wa hadha li shirakaina fama kana lillahi هو يسوء وما كان وما كان لله فهو يسوء الى شركائهم وما كان لله فلا أه يأكي وما كان لشركائهم فلا يسوء الى الله وما كان لله وهو يسوء الى شركائهم ساعة ما يحكمون sai su ware ababen dabbobi ce haza lillah ce wannan dabbobin na Allah ne wa haza li shuraka'ina waɗannan kuma na gumakanmu ne da muke bautawa waɗannan dabbobin Allah ne ba za a ci ba za a yanka su a ci ba ba za a ɗora musu kaya ba ba za a yi musu wani abu da cutar da su ba wannan kuma na gumakanmu ne su ma za a take su su yi ta kiwo ba za a ɗora musu kaya ba ba za a hausu ba ba za a yanka su a ci ba kowanne yana cin gashin kansa ba ma kane lillahi to idan ya zanto sai ya zama tsaye daga cikin waɗannan na gumakan nasu sai sa ɗaya ya mutu ko raƙumi ɗaya ya mutu a cikin raƙuman gumakansu to sai a ɗauko na Allah sai a dawo da shi nan amma idan a cikin na Allah ne wani ya mutu to za a ɗauko daga nan a sawo shi nan ba fama kana da shuraka'ihim fala yasiru ila Allah wanda yake na abokan abin ababen tarayya su ne to ba zai koma ya zama na Allah ba amma kanin lillahi fa huwa yasuru ila sharakai wanda kuma yake na Allah ne shi za a dauko a dawowa Allah ce sa'a ma yahkumun wannan irin hukunci da suka yi yayi muni domin suna wannan danyen hukunci ne ku kasa abu guda biyu ku ce ga na Allah ga na gumaka amma shi na gumaka ba zai ragu na gumakan ku ba zai ragu ba sai dai na Allah ya riga raguwa to haka idan haka aka ce ga haƙƙin Allah ga haƙƙin abin da yake so to in ba za su haɗu ba to sai ɗauko sai fasa haƙƙin Allah ɗin sai riƙe haƙƙin wancan wa bazala li ma'shuqihi an fasa ma yaqdiru alai zai iya bawa abin da yake so ko wanda yake so mafi tsadar abin da yake iya bashi wa bazala li rabbih in bazala arda ma indahu wanda kuma yake ubangijinsa wa wato shi kuma ubangijinsa sai ya bashi mafi munin abin da yake tare da shi wato in ya tashi kyautatawa abin da yake so zai yi kokari ya kyautata masa da abu mai kyau amma abin da kuma zai yi wa Allah zai yi shi ne ba ba, ba mai kyau ba wa yaj'aluna lillahi ma yakrahun wasafraga wus'ahu fi mardati ma'shuqihi wa ta'atihi yana iya bakin kokarin sa wajen ya samu yardar wannan da yake bege abin begensa wa ta'atihi yana iya bakin kokarinsa wajen yi masa da'a wa taqarrub ilayhi da neman kusancinsa وجعل لربه إن أطاءه الفضلة التي تفضل عن معشوقه من ساعته أما أبنجي كما إن هارزي مسبيياته dan sauran abin da ya rage na lokacinsa shi zai zo yi wa Allah biyayya a cikinsa amma gaba ɗayan lokacinsa zai ba da shi zuwa ga wancan abin da yake yake bege maimakon ya zanto Allah subhanahu wata'ala yana bashi mafi tsadan lokacinsa sai zanto lokacinsa gaba ɗaya yana ba da shi ne zuwa ga wato mafi tsadan lokacinsa yana ba da shi ne zuwa ga ga abin da yake yake so to shine mala yace fa ta'ammal hala akthara ushaq as-suwar hal tajiduha mutabiqatan lidhalika yace ka sa ido ka dubi duk halin waɗannan da suke son wasu abubuwa na surori kamar mata ko ko ko, ko ainihin maza ko kuma suke son dukiya ko wani abu ka duba kaga haka halin su yake za suna gabatar da abinda suke so akan abinda Allah yake so suna gabatar da yardar waɗannan akan yardar Allah za ka gamu haka ne thumma za a halahun fi kiffa ka ɗauki halinsu gaba ɗaya da shi ka ɗora shi akan ma'auni guda wa tauhidahum wa imanahum fi kiffa ka ɗau tauhidinsu da imaninsu ka ɗora su a ma'auni guda wazin waznan yurdillaha wa rasulahu kai awo awan da zai yardar da Allah da manzansa wa yutabiqul adla kuma zai dace da adalci kaga me zaka fita da shi zaka samu cewa tauhidin su saka yau babu nauyi imanin su saka yau babu nauyi gaba daya nauyin su ya cokam ya koma ga wancan bangare haka zaka same su abinda yake na Allah ne ba sa daukan shi da mutunci da daraja amma abinda zai dadada mu abinda suke so to nan ne zaka ga haba haba haba su nan ne zaka ga kokarin su da da wato tashi fadin su anan zaka ganta cewa rubbama sarraha al'ashiq minhum bi an wasala ma'shuqahu bi an wasla ma'shuqihi ahabbu ilayhi min tauhid rabbih wani ma da ya kai lalacewarsa ta kai lalacewa har ma fitowa yake ya ce saduwa da wanda yake so wato ya kai ga haduwa da shi ya fi masa akan tauhidi ma yana gaba da tauhidi a gurinsa kama qala al-ashiqul kabir cikin irin waƙoƙin mutanabbi lokacin yana yarintarsa yake cewa ya tarashafna min fami rashafatin hunna ahla fihi min at-tauhidi wato suna tsotsar bakinsa abinda yake ji daga tsotsarsu kuma ya fi tauhidi zaki a bakinsa to kaga wannan fifita wato masoyansa ne da ƙaunarsu da kusanci da su fiye da fifita su akan tauhidi wa kama sarraha al-khabith kamar yadda wani shi ma lalataccen yake cewa bi anna wasla ma'shuqihi ashha ilayhi min rahmati rabbih ya samu haduwa da abin da yake bege ya fi masa daɗi fiye da ya samu rahamar ubangiji fa'iyazan billahi Allah ka tsare fa'iyazan bika Allahumma min hadhal khizan Allah ka tsare mu daga wannan tabewa fa qala yake cewa wasluka ashha ila fuadi wasluka ashha ila fuadi min rahmatil khaliq al jalil wannan baitin ya gabata a wata kissa ta wani da ya shaku da son wani yaro wanda mun karanta ta a can baya ce cewa wasu luka ashha ila fu'adi samun haduwa da kai ya fi daɗi a zuciyata min rahmatil khaliq jalili fiye da rahamar mahalicci na mai girma wala raiba anna hadha al ishq min a'zami shirki ba shakka wannan irin wato al ishq wannan irin bege ya wato yana daga cikin manyan manyan shirka وكثير من الأشاق يصرح بأنه لم يبق في قلبه موضع لغير معشوقه البتة ونما ديوا وسما ديوا daga cikin irin masu wannan tsananin soyayya fitowa fili suke yi suna cewa babu wani gurbi a zuciyarsu in ba na masoyinsu ba wato zuciyarsu cike take fal da soyayyar wannan abu babu gurbin da kuma wata soyayya za ta shiga kaga babu gurbin soyayyar Allah da manzansa bal qad malaka ma'shuquhu alayhi qalbahu kullahu yace abin begensa ya mallake zuciyarsa gaba daya fasara abdan mahdan min kulli wajhin li ma'shuqihi ya zama bawa tsantsa ta kowace fuska ga abin da yake so kamar yadda yanzu wasu mata suke kokarin wai sai sun mallake mijinsu ta mallake ta mallake shi to akin kaskantar da shi in kika mallake shi ya koma bawa ya zama ba shi da katabu sai abin da kika ce wai mijinta ce eh ya zama bi ta zaizai yana ta yi bi ta zaizai ta wannan ta kashe shi ta kashe shi ai ke ma ba za ki ji cewa kina auren namiji ba to me kike aure kina auren dabba kina auren dabba za ka sa mata linzami ka ja ta duk inda kake so ta tsayar da ita ta tsaya hora ta ta tafi to ina riba take ina abin abin nan take kina kina auren wani wanda yake ba mutum cikakke ba dabba ki auri wanda zai saita ki ya dora ki akan hanya in kin yi daidai ya ce kin yi daidai goyi bayan ke taimaka miki in kuskure ce kin yi kuskure gyara miki wannan shine miji amma ba bi ta zai ba irin matar da za ta yi ta sa'ayi wai da za ta mallake mijinta wannan mahaukaciya ce ba ta san abin da take yi ba ba ta da hankali ki mallake shi ya zama abin dariya abin tsokana to irin haka ne kawai so take ya zama ya zama ya zama mata abdan mahdan min kulli wace bawa tsantsa ta kowace fuska saboda duk abin da take so shi zai yi in kuma ba ta so bai isa yi ba in ta yadda ya je in ta yadda in ba ta yadda ba ya fasa ta yadda ya aikata in ba ta yadda bai fasa ba shi da nashi ra'ayin sai nata wanda baki aure namiji ba مالك فقد رضي هذا من عبودية الخالق عز وجل بعبودية مخلوق مثله wannan ya yarda ya bar bautar Allah mahaliccinsa ya zo yana bauta ma wani mahaluki irinsa daukar ya ba da cikakkiyar soyayyarsa ga Allah soyayyarsa ga Allah ta zanto koli sama da kowace irin soyayya amma ya ki yarda ya ba da ya ba da soyayyarsa ga wani mahaluki gaba daya maimakon ya kaskantar da kansa kaskantarwa ta ƙarshe gaba ga ubangijinsa ya kaskantar da kansa kaskantuwa ta ƙarshe ga wani mahaluki irinsa fa innal ubudiyyata hiya kamalul hubbi wal khudu domin ubudiyya bauta aka ce bauta ana nufin cikakkiyar soyayya da cikakkiyar kaskantar da kai wannan ita ce bauta al'ibada shine ghayatul hubbi ma ghayatul khudu'i wa dhul mutum ya so abin da yake bautawa so na ƙarshe ya kuma ƙasƙantar da kai gare shi ƙasƙantarwa ta ƙarshe wa ibadatul rahmani ghayatu hubbihi ma'a dhulli 'abidihi huma qutbani wannan ita ce su ne wato wato dirkoki guda biyu da suke dauke da ibada ghaya kamalul mahabba wa kamalul khudu' cikakkiyar soyayya da cikakkiyar kaskantar da kai to sai ya dauki cikakkiyar soyayyarsa da cikakkiyar kaskantar da kansa ya ba da ita ga wani mahaluki shikenan ya mai da kansa bawa gare shi wa hadha qad istafraga quwwata hubbihi wa khudu'ihi wa dhullihi li ma'shuqihi to wannan gaba daya ya ainihin zuba dukkanin soyayyarsa karfin soyayyarsa da kaskantar da kansa da kankantar da kansa ga wanda yake kauna ga wanda yake so faqad a'tahu haqiqatal ubudiyya to kaga ya bashi haqiqanin bauta wala nisbata baina mafsadati hadha al-amr al-azim wa mafsadati al-fahisha ba za ka taba hada girman barnar wannan abu ba da kuma barnar zina da mutun zai wannan da zai mika gaba ɗaya soyayyarsa da ƙaunarsa da ƙasƙantar da kansa ga abin da yake so ya fi muni sama da wanda zai zo yi zina da wata mazina ce ya tafi ƙyale ta yana zina ba yana zagin ta to wannan muninsa ya fi wannan domin wannan shirka ne ya kai shi ga shirka fa inna tilka dambun kabir alfasha zina babban zunubi ne ga wanda ya yi shi li fa'ilihi hukmu amsalihi wanda zai yi wannan yana da hukuncin ire-irensa wato idan ya zanto ba mai aure bane kuma aka samu shaidu ko yayi ikrari ayi masa bulala bulala dari idan ya zanto kuma ya taba aure ko ma yana da aure yayi zina aka samu shaidu ko yayi ikrari to a jefe shi wannan shine iya hukuncinsa wa mafsadatu hadha al-ishq mafsadatu shirk amma irin wannan begen irin wannan soyayyar da mutum zai bada duka zuciyarsa idan to ba ya ganin komai sai wannan abin sai abinda wannan abin ya sa shi shi zai aikata abinda ya hana shi zai hannu to wannan shirka ce kana ba'du shuyukh min al-arifin wani cikin masana Allah yana fada yana cewa لأن أبتلى بالفاحشة مع تلك الصور أحب إلي من أن أبتلى فيها بإشق يتعبد لها قلبي ويشغله عن الله yake cewa wallahi a jarrabe ni da alfasha da irin waɗannan mazan ko matan ya na fi son haka da a jarrabe ni da begensu da zuciyata za ta zama bawa ta shagaltar da ni kuma begen daga Allah saboda a nan ya shiga kuma wani daji ne mai girman gaske zai jajin shirka da Allah a wancan yana nan cikin da'irar zunubi yana cikin da'irar zunubi bai fita daga da'irar tauhidi ba amma da zarar soyayyar ta cika zuciyarsa har ya zanto baya ganin komai sai abinda abinda yake so yake so to wannan kuma ya fita daga daga da'irar tauhidi gaba daya kaga wannan yafi muni kwarai da gaske ina ga mu tsaya anan saboda ga mu shiga wani bazi abinda muka faɗa na daidai Allah ba mu lada abinda muka yi kuskure kuma Allah ya fi mana wa sallallahu wa sallama ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh